mun kusa zuwa kansa yawwa Allah ya saka da alkhairi malam da fatan kana lafiya malam ina da tambaya kamar haka ni ne addana Allah ya yi mata rasuwa cikin wannan wata mai alfarma ma'ana yadda ce Allah ya mata rasuwa a Ramadan Allah ya jikanta Allah sa ta huta kuma ba ta da 'ya'yan da za su biya mata azumin a da ya hau kanta sai ki biya mata eh sai a biya mata Allah ya fi mata Allah ji kanta na'am eh mana yan uwanta za su iya karo karo su haɗu su biya mata kuma idan mijinta mutumin kirki ne in ba ki da aure in ya yadda ki shiga gidan ki tsare 'ya'yan addan naki yi mana an yafi da ku je ki bari wata kishiya ta zo ta musu azaba ai yawanci ana irin wannan aure ne don ka kare mutuncin yarki ce yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya ta faɗi ta mutu kuma ta baro ta bar ƴaƴa da ki bari mijin ya je ya ƙara auro wata ta zo ta gana musu azaba suna ƴaƴan marayu ai gwanda ki yi shahada ki aure mijin ki haƙuri da shi ko in fa yana da kirki amma kuma idan ya yadda Allah ya fi mata malam dan Allah a taimaka a ƙara mana cikakken bayani game da hukuncin mace ta ɗauki alƙur'ani irin sittin tana al'ada domin makarantarmu ta halatta a yi haka kuma ta wajabta dole sai mun zo da alƙur'ani sai wai malamanmu suka ce da ƙur'ani izu ɗaya da izu sittin ai duk dai magana Allah ne domin malam ni ina yawan karatun alƙur'ani izu sittin ko ina zan je kuma ina ɗauke da shi malam don Allah a taimaka a bamu fatawar haka ne a babin ladabi ne malamai suke cewa in mutu yana al'ada kai ya taba alkur'ani ko kada ya dauki alkur'ani saboda bai da tsarki haka ake faɗa kuma haka malamai suke bayani kuma wannan magana tana nan maganganun malamai ne to amma bincike ya nuna cewa a kamar yadda mai ahalari shi ma ya bayani ya ce wanda yake neman ilimi a cikin alkur'anin mace mai al'ada ko ba ta da tsarki ko bai da tsarki mutum mai neman ilimi illal muta'allima minhu banda mai neman ilimi aljuz'a minhu wani bangare na alqur'ani wanda bai cika izu 60 ba ya halatta ta dauka to abinda ake faɗa shine kin ga da juz'i 10 da 20 da 30 da juz'i 40 da kaza duk koma me dai ai duka magana Allah ne to shine wasu malaman suka ce inda har an halatta miki dauki wannan rabin qur'anin to ai zaki iya daukan qur'anin ma duka gaba daya da haka ki ci gaba da dauka fatawa ce daga cikin fatawoyin malamai kuma suka halatta so malaman ki abinda suka faɗa a makarantar ku suna da gaskiya kuma daidai suka faɗa Allah ya ƙara ganar da mu malam Allah ya ji kan mahaifanka kai kuma Allah ya sanya wa rayuwarka albarka amin don Allah malam a ciya mu da addu'a menene a ciya mu da addu'a ina yarinya salamatu mai yara biyar ta fita ta bar yaranta mana tana da yarinya salamatu mai yara ta fita ta bar yaranta ba a san inda take ba to wannan mace ce tana da ma'ya'ya ta yi gaba an neme ta an rasa shine muke so a ce mu da addu'a Allah ya bayyana mana ita ka wannan gari akwai abubuwa layi yanzu mutum mai yaya sai tafiya bar shi a neme shi a rasa kuma mace akwai hadari Allah ya bayyana ta Allah ka bayyana ta sannan kuma ni mahaifiyata ta tsufa kuma duk yara na mata ne kowace tana gidanta shine nake neman malam da ya taya ni da addu'a Allah ya bani wanda zai ɗau nauyi na har zuwa ƙarshen rayuwata Allahu akbar yana jin wannan ita ma mijin ne ya mutu mijin baya nan kuma ƴaƴanta mata ne mahaifiyarta ta tsufa uba kan daman bayanan to tana neman waye zai aure ta ya dau nauyinta ya Allah ya Allah ka dau nauyinta ya Allah ya Allah ka kula da ita irin wannan yanayi kenan da ake gudun mace ta je ta fada ta shiga in ga yanzu ta yi auren ta tara 'ya'yan ta kare kanta ta yi mutunci gashi kuma yanzu ƙarshen rayuwarta tana neman ya za ta ci ya za ta sha wa zai kula da ita don Allah maza ku daure ku rinka auren irin wannan mata masu tarin 'ya'yan nan za ku samu lada wallahi ya kamata mutum wani lokaci ya yi aure na kishin taimako ka samu wata mace wadda take da 'ya'ya tara goma sha biyu sha uku yi wallahi mijinta ya tafi ya batta ka ce bismillah zo in yaye miki bakin ciki ka aure ta ka dauki nauyin ƴaƴanta ka dauki nauyinta ka ga yadda zaka ga albarka a rayuwanka ba mamaki wannan ƴaƴan nata da ka rike mata wallahi su ne za su zo su kula maka da ƴaƴanka su rike maka arzikinka irin wannan aure yanzu ya zama ya karanta babu shi yanzu gudun mata ake in suna da ƴaƴa ba a auren su kuma ƴaƴan nan namu ne matan nan namu ne wannan shine kike ga mace take shiga damuwa yayin da mijinta ya mutu wata take cewa ai wallahi malam ko uwar da ta haife shi wallahi ba tafi ni damuwar mutuwar shi ba kin san me take faɗa a saurara ki mijinta ne ya mutu aka zo ana koke koke ana magana kaza kaza kaza tace wallahi uwarsa da ta haife shi ta yi naƙudarsa a yanzu dai wallahi ba tafi ni sanin muhimmancinta ba muhimmancinsa ba ni da ya tafi ya bar min yaya ni da shine rufin asiri na ni da shine caci na shine inuwa ta shine sha na ni da shine kaza yanzu ina zan sa kaina ni kam ai ni aka yi wa mutuwa a duniya ba kowa ba yanzu wannan ƴaƴan da ya tafi ya bar min yimin yimin ni ina ni ina zan kai su babu wata baiwa Allah mijinta ya mutu ya bar mata ƴaƴa yimin yimin yimin yimin yimin ga sunan barkace wane bakwai taran banza yan uwanta suka zo to ke haka za ki zauna ba za ki aure ba ku zo kaza kaza za ki zo kina wahala akan ƴaƴan wani sai ta ce a a a ta ce ai ni ai ni ni aure tunanin sa ma ba na yi ta ce ni ina ni ina aure in tsallake ne aure in bar waɗannan ƴaƴan awa ta ce ai magana aure sai dai in ji ana yi sai na tabbatar yaran nan na saita musu rayuwarsu magana ta Allah kin ga a yanzu matukar bata samu wa zai kula mata da ƴaƴanta ba ya dauki nauyin ƴaƴanta ba ya taimaki ƴaƴanta ba wayo bane ba burgiya bane ta tsallaka saboda sha'awar aure ta zubar da wannan ƴaƴan suna yawo a titi ana raba su wasu an kai su wancan unguwa wasu an kai su wajen wance akwai mutumin da ya tafi ya mutu ya bar ƴaƴansa ƙanana wallahi aka yi wannan rabe-raben sai gashi labari ya zo a cikin 'ya'yan ƙananan da aka raba aka kai su wani gida wani shegen yaro a cikin gidan yana luwaɗi da yaro maraya ne aka kawo shi saboda ubansa ya mutu an kawo shi irin karo a taimaka masa cikin yaran gidan ashe akwai marar tarbiya kullum sai ya shigar da shi sauran gida yana danne shi yana luwaɗi da shi laifinsa ubansa ya mutu ina uwarsa ita wai tana can ai mata guda a yirirai wai ta yi sabon aure kin yi sabon aure kin tsallake kin bar ƙananan ƴaƴanki wani tunani ne wannan wani irin sha'awa ne wannan daman zaki iya rayuwa a gidan wani ƴaƴanki suna titi kuma shi ya je ya tara miki wasu shababbin ƴaƴan sabon set wata da ta shiga gidan haihuwa inda ka san agwagi haka take zuba su furut ta fitar furut ta fitar furut tana ta yi malama kar ina son gani ki kar manta ya za a yi eh yaushe za ki koma kano na'am to wallahi manta ne ko shi kuma bari dai bari mu gani ko za ki kira ni a waya ko to ki kira ni da Allah ki matsanta mun ko ban dauka ba ki tai dan na san ki malama akwai naci dama Allah ya saka da alkhairi uwa ta ce dattijuwa daga kano take zuwa wa'azi da'awa ina son ta a raina kamar yaran da ita ga ta tsohuwa tukub na shekaru amma kamar yadda nake tahowa daga kano ita ma haka take tahowa kuma sai ta je ta yi wa mata can a jawar musa ko ina ne ta musu karatunsu jawar musa ko a jawar musa sannan ta zo nan ta zo ta zauna mutumiyar arziki baiwar Allah Allah ya bar mana ita Allah ƙara miki lafiya Allah ya ba mu irinki masu yawa wallahi kuwa Allah ya biya wallahi ina ganin ta ne yanzu da jiya na ce kai amma na yi laifi ba mu gaisa ba wallahi da ita ai rabo ne wallahi zaɓi ne na Allah wallahi zaɓi ne na Allah Allah gyara mana halinmu wannan ta ce malam ina da yaro mai shekara biyar amma har yanzu baya iya tafiya to Allah ya tashe shi shine nake nace bari na na kawo kuka na gunka inda wani taimakon da mai gun Allah dai ki kawo kukanki gurin Allah na farko a kai shi asibiti akwai asibitocin da suke kula da irin waɗannan yara in babu a nan ƙauye a birane akwai wannan ana ce da su na manta sunansu da turanci akwai wata likitansu da ta taɓa ban bayani ce akwai yaran da ba sa komi nasu ba da wuri suke yi ba zai daɗe bai fara zama ba in ya fara zaman zai daɗe a zaune zai daɗe bai fara miƙewa ba shi idan ana yin abu a shekara ɗaya shi sai a shekara uku bai yi ba to ba mamaki ɗanki shi wannan tsarin ya zo da shi to akwai abubuwa da dabaru da ake yi da magunguna a birane ana samu nan kuma da addu'o'i da ake yau da gobe muna fatan Allah ya daga mata ɗanta Allah kuma ya buɗe masa bakinsa a yi ƙoƙari a tambayi masana sai a samu waraka malam wallahi ni ne ban iya sallah ba kuma malam na kai shekara ashirin inna lillahi wa inna don Allah malam ka yi min bayani kuma malam wanda zan aura malami ne na rasa yadda zan yi in gaya mai bata iya sallah ba shekarar ta ashirin kuma Allah ya bata malami Allah ya taimake ki amma fa ta ki ta gaya masa tana tsoron in ta ce mai bata iya sallah ba zai iya rabuwa da ita da ya gane bata iya sallah ba a'a yaushe malami zai aure jahila amma da malamin ya gane da ya miki jihadi ya taimake ki aure ki haka abinda za a yi yau ba ni da lokaci muna cikin sauri gobe yaushe ne ne ladi ko gobe ki samu yar hizba guda daya ki mata magana ki ce ke ne mai wannan takardar ki zo waje na sai na duba cikin yan hizban nan sai in hada ki da su ki rinka zuwa gidanta in Allah ya soya da kafin ki aure sai kin koyi sallah kuma zan turo miki littafin koyon sallah daga Kano in Allah ya soya da yanzu dai ban zo da shi ba amma zan turo miki eh zan hada ki da yar hizba insha Allah ta koya miki sallah dan haka ki kwantar da hankalinki zaki je zaki je kamar sallau zaki je gidan mijinki eh kuma na miki murna ma Allah ya taimake ki ba kin samu manemi kuma manemin ma lamba ɗaya kuma malami ba irin su OA ba eh amma in kika je ka nuna mai biki sallah ba sai dai addu'a Allah kiyaye assalamu alaikum mala an sha ruwa lafiya a'a wallahi ban sha ba tukunna sai dai da magariba hajiya Allah ji kan magabatan mu amin Allah ji kan iyayen mu amin malam mutun ne yaje zai wanka kuma yana azumi sai ya dan kurbi ruwa ya haɗiye amma wai bai sani ba kan fake mana ƙarya ki faɗi gaskiya to yanzu azuminsa ya karye ko yaya aka yi to kin zan waɗannan wallahi wasu wayo ne sai mutum ya je daga kuskuren baki yana watsa ruwa in zai watsa ruwa sai ya bude baki haka ha yana zuba yana wucewa to in an sha ruwa kan malama ya azumi ya kare za a rama daya za ki rama daya tunda ba da gangan kika yi ba Allah ya kiyaye malam yaya kake ya ka tashi lafiya ya ibada ya dadin azumi to Allah saka da alheri da dan daɗe daɗe kam sosai ma amma illa asad ta yi kika gaya mu wannan maganan ba lalle in baki ansa ba sai dai ne shiru ta ce ga azumi yana mana bayi bayi malam Allah karɓa mana amin Allah ya ji kan iyayenmu Allah musu rahama malam ga bukata ta kamar haka yawa na san wannan shimfiɗar daman wani abin da ake bukata amma kuma tambaya tambaya ne ya kamata ki ce ko idan mutum yana bin jam'in sallah sai yana bin liman a karatu ko da sallar tarawihi ko da sallar tahajjud to ya halatta kai haka a'a shiru ake a bi liman a zuciya amma ba wai yana fada ana fada ba da haka ya kamata ki kiyaye Allah ya kiyaye miki sallake da baci wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna malan da fatan kana lafiya Allah ji kan iyayenka Allah sa aljanna firdausi ta zama makomar su amin malan na tambaya kamar haka malan addata ne mijinta ya sake ta amma kafin ta gama idda sai ya kira ta a ya sanar da ita ya dawo da ita ma'ana yadda ce mijinta ya sake ta sai kafin ta kammala sai kira ta a waya sai ce ya dawo da ita ita kuma ta faɗa wa babanta ya ce ita kuma ta faɗa wa babanta amma malam sun hana ta dawowa su iyayen nata a halin yanzu malam a hakan ma kuma ta yi wani auren ma kuma har ma ta haihu shin malam meye makomar aurenta da wannan miji na biyu kuma kuma wannan yaro da suka haifa da aure na biyu dinnan meye makomarsa na gode Allah ya ƙara lafiya Allah ya kare ka daga sharrin maƙiya amin ta wannan kwama cala Allah ya sauƙe ta na faɗa na maimaita muku mun yi magana akan harkar saki da mutuwar aure a saurara izba a saurara a saurara na ce muku duk matar da miji ya sake ta auren da yake akwai kome a cikinsa in dai ana iya mai da mace in ba ta gama idda ba in ya ce ya dawo da ita an gane to in fa ya ce ya dawo da ita to fa ta fa dawo lallai ta dawo an fahimta to tunda ta dawo kenan a matsayin matarsa ce to yaya iyaye dan me yasa iyaye za ku je ku yi aurar da yarku tana ƙarƙashin auren wani laifin farko laifin iyayen sannan wannan aure da aka yi na biyu fa bai yi ba an yi kuskure an yi laifi kuma shi mijin in yana nan to a kira shi na farkon kenan ya fara amintuwa dai ya sake ta ɗin auren ya mutu ɗin an fahimta a rage matsalar sannan na biyu me matsayin wannan aure auren bai yi ba me matsayin wannan ɗa da aka haifa ɗa ne na shubha ɗa ne mai matsala kuma lallai ni yanzu a nan a kan kujerar nan ba zan iya warware matsalar nan ba sai dai alƙali tunda ni ba hukuma ba ne ku tafi wajen alƙali wanda yake da ilimin addini a je a kai masa wannan matsala ya warware ta a bisa tsari na shari'ar Allah amma wannan kwamacala ta fi ƙarfin wannan hular da aka ku yi ƙoƙari ku kiyaye kuma lalle wannan aure na gaya muku bai yi ba fa tunda ya riga ya ce ya mai da matarsa bai da bambanci da mace tana zaman gidan aurenta wani ya je ɗaura aure da ita ta haihu Allah kare mu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk abu na gaba da zamu yi yanzu insha Allah tabaaraka wa ta'ala a gurguje da sauri-sauri a zauna a natsu akwai 'ya'yanmu marayu maza ina sunannakinsu a bani kayan nan a gurguje akwai 'ya'yanmu marayu maza da muka yau ɗauko layi ɗaya kawai da sun da kowa da sunansa da Allah yaran nan ku nutsu a za a za mu raba musu kayansu don mu fara sallaman saboda ranar rufewa ba sai mun samu hayaniya ba an gane yawwa a saurara ku bani sunanakin yan hizban nan rinka kira suna ba su wance wance za ta ba wanda sunan wasu manyan mata da suke nan gurin hizba akwai manyan mata da suka zo nan gurin a babba mu sunanakin su su ba waɗannan yara kyautar su ta ɗinkin sallah a zauna mana me kuka tashi ku matsalar ku kenan ai haba an situ kafin ku bani list din gashi ku matsa kai kar ku ciccike mun nan gurin kai kuma gefe ku buɗa musu hanya da in na kira yaro zai taso za mu kira yaro za mu faɗi sunansa da sunan unguwarsa da kuma shekarunsa don gudun kada a samu matsala ko maraya na farko akwai abubakar abubakar tashan magarya abubakar abubakar tashan magarya mai shekara sha ɗaya bismillah abubakar a takbir maraya na gaba akwai abubakar ahmed unguwar fuloti shekara tara ina abubakar abubakar ina yake gashi a takbir sai ya fita duk wanda ya karba ya fita kawai abubakar ahmed unguwar fuloti ina abubakar ahmed unguwar fuloti shekara tara a takbir dan Allah kun toshe hanyar inda waɗannan gaba ɗaya da kuka tsaya anan mai amfani ku masu farin kayan nan ku ba da wuri khalifa khalifa mijin yawa unguwar tera ina neman abubakar ahmad unguwar fuloti shekara tara wannan ina ɗan unguwar tera zo karɓa Allah ya ji kan babanka sai abubakar ahmad unguwar fuloti baya nan shi kenan ai da laspika na faɗa bai ji ba muhammad ahmed unguwar kan bariki shekara sha ɗaya sauri ina yake yawwa na maraya nan allah ya masa albarka sai abdu ya ya kuka ne kome abdu ya kuku unguwar sambisa shekara biyu ne wannan dan karami ne allahu akbar a wannan an ya fi shekara biyu ok abubakar ahmad unguwar filoti ba a kira muhammad ahmad ba ina wannan yake wannan ma babu sai sudais sudais adamu unguwar direbobi sudais adamu unguwar direbobi ina sudais adamu unguwar direbobi baya na yana ina kai ku ban nan gaba daya kuma zana gama kowane yaro ya zauna kowane maraya kowa ya zauna kai ku zauna kakka bari shiga kar shiga kar shiga tare su tare su su koma waɗannan an ware su waye awwal yusuf jaura musa awwal yusuf je kacan yalla sauri kawo je ka je ka duk wanda ya karba ya fita Yusuf Muhammad Yusuf Muhammad ga wane ne unguwar unguwar menene ban gane wannan ba Yusuf ina Yusuf Muhammad baya nan Usman Sale unguwar kan bariki kai ko ban nan gurin gaba ɗaya daga tafi daga ina yusuf muhammad a usman sale to masha Allah Allah ya albarka to madalla abdul jalal umar lambun gwamnati ina abdul jalal umar lambun gwamnati to ya taho ya zo ya zo sai shu'aibu abdullahi unguwar tike ya isa a zauna eh an kira su ne ya isa misali shi